بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in sha Allah ta'ala za mu ci gaba da tunatar da juna da muke a cikin wannan a masu babban littafi mai girma wato alkur'ani dan ba manta ba muna tura ta sha hudu cikin surat ibrahim alaihi salam wadda sura ce mai kiya mu kuma tsaya aya ta 27 za mu tashi aya ta 28 muna da kowa ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biya wa daidai da fassara wa daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu yi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار
Allah madaukakin sarki ya ce alam tara ila allazina baddalu ni'matallah shin ba kwa duba zuwa ga waɗanda baddalu ni'matallah suka canja ni'mar Allah madaukakin sarki kufran suka zabi kafirci wa hallu qaumahum suka shigar da mutanen suka saukar da mutanen su zaral bawar ai daral halaki gida wanda yake na halaka sai Allah yake jahannama ya launaha irin wayannan mutanen da suka canja wa mutane wato gidajensu daga gida mai kyau na ni'ima zuwa gidan halaka lalle a cikin wutar jahannama za a kona wa bi qarar til da matabbata idan ta zamto wutar jahannama sai Allah yake waja'alu lillahi andadan sun sanya wa Allah madaukakin zarki kishiyoyi da Allah ya ce man mata wa huwa annabi ya ce man mata wa huwa da umma Allah niddan da kalan nara duk wanda ya mutu yana sanya wa Allah kifiya to zai shiga wuta to nan kuma sai Allah ya ce waja'alu lillahi andadan suna sanya wa Allah madaukakin sarki kifiyoyi ba ma kifiya ɗaya ba li yudillu an sabili dan wato yudillu an sabili dan su fatar da mutane ga barin bin tafarkin Allah madaukakin sarki akwai kira da ta zo da fata alaliya li yadhillu an sabili kaga in ya zo da fata ya zamto wato daga azalla daga zalla yadhillu ne amma yadhillu kuma to daga azalla ne yadhillu shine za a masa bamba to sai ce yadhillu an sabilihi dan su wato fatar da mutane ga barin tafarkin Allah kul tamatta'u Allah yake ce ne da su tamatta'u ku dan ji dadi kankani fa inna masirakum ila an-nar lalle makomar ku tana wutar jahannama malam bukari yace wato fadin Allah alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran ai alam ta'lam shin baka sani ba daidai yake da alam tara kaifa da Allah yake fada alam tara kaifa shin baka gani wato baka ga yaya ubangiji yayi kaza yayi kaza yayi kaza to shine baddalu ne a matallahi kufran suka canja nimar Allah madaukakin sarki malamai da yawa suka ce ni a matallahi shine annabi alayhi salatu wassalam Allah ya aiko musu ji a matsayin ni'ima ya kare su daga wahala daga bakin jahilci da duhu su koma cikin wato ni'ima ta imani da kuma wato haske to sai aka canja musu suka canja musu ni'imar annabi alayhi salatu wassalam wa hallu qaumahum suka jefa mutanen su daral bawar malai ce albawar shine alhalaku bare ya buru bauran shine wato halaka kenan shine kau wato wa kuntum qauman bura da Allah ya ce kun kasance mutane ne buran ai halakun waɗanda suke halakaku ai hali kina kamar yadda Abdullahi da Abbas ya faɗa shi ne alam tara ila allazina baddalu ni'matallah Abdullahi da Abbas ya ce sababin nuzul na wannan aya ta sauka ne akan mutanen Makka amma Imam al-Aufi daga Ibn Abbas din da a wata ruwaya daban sai ya ta sauka ne akan Jabalatu bin al-Aihab wallazina tabauhu min al-Arab da wanda suke mabiyayya daga cikin Larabawa saboda haka suka je suka hadu da Rubawa amma zancen da yake inganci shine magana farko na cewa wato akan kafiran maka ta sauka suna cikin duhun kafirci Allah ya aiko annabi alaihi salatu wassalam kaga wato suna cikin halaka sai Allah ya aiko shi gaba da ya hakura da wannan abubuwan sai suka iya da da ni'imar da Allah ya musu tawa ta annabi alaihi salatu wassalam suka je suka yadda da ruɗi da aka yi musu amma malamai suka ce duka ma'anonin guda biyu inda ba cin karo da juna lallai za su shiga domin Allah madaukakin sarki ya aiko annabi alaihi salatu wassalam rahama ga talikai gaba ɗayan su kuma ni'ima ne ga mutane duka fa min qabliha ma wa qama bi shukriha wato fa man qabilaha wa qama bi shukriha da kalal janna duk wanda ya karbi wannan ni'imar ta Allah ya tsaya wajen godiya ga Allah a bisa ni'imar to lallai zai shiga aljanna amma wa man raddaha wa kafaraha da kalal nar wanda ya ji yadda ya je wato ya kafirce wata to zai shiga wuta shine kufran wa hallu qaumahum daral bawara Allah ya ce wa ja'alu lillahi andadan li yudillu an sabili ai ja'alu lahu shuraka abaduhu ma'ahu suka sanya wa Allah cibiyoyi suna bauta wa Allah tare da Allah wa da'u nasa ila zalik suka rika kiran mutane zuwa ga haka to sai Allah madaukakin sarki yake cewa yana faɗa muhaddidan lahum yana mai razani garin su wa mutawa'idan lahum ala lisani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ana musu razani da narko abu ta harshe annabi alaihi salatu wasallam Allah yake kunta mata ku ga ya musu kadan jira dan kankani na lokaci kadan fa inna masirakum lalle makomako ila nar zuwa ga wutar jahannama to shine ila nar Allah duba Allah yake no matiyahum qalilan thumma nadawruhum ila azabil galil za mu dan jiyar da su dadi kankani amma duk yadda ga kafiri ko shekara ɗari yana cikin dukiya da annashuwa da kaza dan kankani ne an kwatanta shi da wutar lahira to saboda haka shine Allah ya ce za mu shigar da su mu kuntata musu azaba wacce take mai kauri da radadi shi da Allah madaukakin sarki ya gaya mana wato a a a a, a surati Yunus mata'un fid dunya thumma ilayna marji'u za su dan ji dadi a duniya dan kankani sannan su komo zuwa gare mu thumma nuziquhum al'azaba shadida bima kanu yakfurun sannan mu ɗanɗana musu azaba mai raɗaɗi dangane da abubuwan da suka kasance suna wato aikatawa sai Allah ya ce قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال
Allah madaukakin sarki yace qul li ibadiyal ladina amanu ga yawo bayina waɗanda suka yi imani wani malamin tafsiri a tafsirin sa yace wannan kalma tana da daɗi domin Allah madaukakin sarki ya kirawo ka da bawansa kuma mai imani domin bauta kowa bawan Allah ne na duniya da wanda yake bauta masa abu da wato biyayya gare shi da jin daɗi da kuma wanda yake bauta masa abu da kurhan abu da tilas kamar yadda muka biya a baya dan ko baka bauta Allah madaukakin sarki to inuwa ka tana bautawa Allah madaukakin sarki ko ka ce ko ka so to shine Allah madaukakin sarki ce ga yawo bayina waɗanda suke imani yuqimu salata abinda ake bukata a gare su su tsaye da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum su rika ciyar da abinda muka azurta su sirran a boye wa alaniyatan da kuma bayyane min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un tun kafin wani yini ya zo da babu cinikayya a cikinsa fihi a cikin wannan yinin ba cinikayya wala khilal kuma ba abokantaka cewa wani ya san kai kai kana abota da dan gidan gwamna saboda haka in kai tabar gaza za a yi ma albarba saboda haka ka san wani kwamishina ma'aikun ma wato ɗansa abokinka ne idan ka je ka yi wani abu za a yi ma albarba babu shi ta Allah ya ce min kabuli an yi ake yawmun la bai'u fihi wala khilal tun kafin wani ne ya zo ranar alkiyama wanda la bai'un fihi babu silkayya a cikin sa wala khilal kuma ba abota shi da Allah ya gaya mana cewa a can wato wata surar daban bal yawma la yukhadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ranar alkiyama ba za a karɓi fansa ba daga gare ku haka nan gurin wanda suka kafirta shi ba ba ruwan Allah da wannan shi da Allah ya kuma gaya mana a suratul baqara wa taqu yawman la tajidi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha shafa'atun wa la hum yunsarun sana Allah ya kuma fada a suratul baqara har yau har yau ya ayu alladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wa la qullatun wa la shafa'a wal kafiruna hum zalimun ya ku wannan ka ba da gaskiya da Allah an fi kumin ba da zakana ku ku yadda abin da mu muka ba ku muka azurta ku min kabli an yi ajiya yau mu duk kafin wani yini ya zo wani irin yini wanda la bai yawon fihi babu kasuwanci a cikin sa wala kullatul ba abuda wala shafa'a ba fihi alfarma babu wal kafiruna hum zalimun Allah yake lalle kafirin su ne azzalimai shi da idan Allah ya baka dukiya to dukiyar kana so ta yi ma amfani yi kokari ka kai amfani da ita a duniya dan za ga abin tausayi wani ran da ya fadi ya mutu wayarsa tana nan tana aiki sai ka ji ana wanke shi amma alaƙa yana shigowa wataƙila an yi albashi a jiha ko a ko a federal government ko kuma a yayi wani business wanda kuɗin nasa yanzu ake turo ba amma bai zai taɓa ba wannan abin da yake shiga yanzu magada ne suke da iko a kansa hatta wani abu da za a zo yanzu ba wanda ya zai zo ko shinkafa aka biyo an ci haram kudin magada ne ba wanda ya zai taba to kaga ashe abin da zai iya yi kawai ya yi wa kansa yana da rai ya yi wakafi don za a ga wani kamar da wani dan bane ya ce wata shekara ya buga ya ce a iya a kano kawai akwai mutum ne wanda wanda wato me ake kiransa zakar da zai fitar kawai ta kai biliyan 150 shi kadai biliyan inda zai fitar da zakar shi kadai zai iya bada biliyan 150 ba miliyan ba ba miliyan dubu sau dubu to sau 150 mutum daya wani maza wani ne wani bawa Allah da yake karatu a Malaysia wata shekara ya irin wannan bugawa kawai yana wani wani analysis ne to akwai mutum daya a Kano ba ba Najeriya ba ko a Afirka a iya Kano kawai to shi da Allah yake jan kunnen mu yake jan hankalin mu cewa kin kamu wannan ranar ranar ta zo kowa ya kokari ya kwaci kansa wa fi qumi ma razaqnakum Allah ya ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون سيسي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة بعيد من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي أحدكم الموت تلك أبو متوى تزوء يوم فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب fa asaddaka wa akun min as-salihin Allah yake zaka ji mutun yana kira cewa wato wato Allah yana faɗa kai cewa kowa ya daure ya ciyar tun kafin wannan yinin ya zo wanda mutum zai rika nema alfarma cewa Allah ya bashi mulki daya mulki ɗayan da za a bashi kawai ya dawo gaba ɗaya dukiyar sai ya sadaka ya tallafa wa marasa shi ya yi kaza ya kaza fa asaddaka yace ya ubangiji so nake da dai sadaka in zama cikin almutasaddiqi wa akun min as-salihin in zama cikin mutanen kirki da kansa zai riga fada wannan sai Allah ya jira bi walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta a wani rai idan lokacin da yayi in dai lokacin yayi ba wanda zai ba yadda za a daga ba kafa shikenan wani abu ka ci kan mora kawai kan yi iya abin da kaci na duniyar ma a cikin dukiyar ka baka ci wani oba wani percent ba gaba daya sannan shi ma tsutsa ka tara kamar yadda mala ali na wani yake bala ka ci ka sha ka yi tsutsa ka mace kabari ya karba ka rufe tsutsa ta karba wanda ya fi kyau ka zaba in ba farari da labula ba wane mutum saboda haka wannan shine kawai idan baka tsaya ka gina lahira ga wato zaka ga lokacin da ka mutu kawai ba za a tsina na ba komai ba domin Allah ya da abin yana faɗa a hadisin um bukari annabi alaihi salatu wasallam yana cewa idza mata al-insan wato yatba'u al-mayyit salatan abubuwa uku suna raka mamaci yanzu wa tunani wa yabqa wahidu guda biyu suna dawowa ɗaya wanzu sai ce fa yanzu wa aluhu wa maluhu wa yabqa amalu da iyalai da dukiya suna dawowa shine za ga a ta barbushe da ake tafiya da shi lokacin da mutum ya mutu to za ka dawo da shi ake idan an tafi tafiya da shi dawo da shi za a yi balantana makarata aro ce dama amma hatta barbushe da aka dauka daga cikin gidansa sai an dawo da shi sannan idan a mota aka tafi da ita wata jib ɗinsa ko a kurkura irin irin mai buɗaɗɗen bayan da aka tafi da ita jikon idan aka je da ita ba wanda zai ce a ban masa a gurin sai a ce ita ba a dawo da magada ne za ka yi kira cewa kun ban mana mota a gurin sai a juye da ita a dawo da ita saboda haka da an zo ba abin da zai ragowa sai ne aikinsa wa ya buƙa amalu shi zai zama abokin zama idan ya yi aiki mai kyau zai gani idan ya yi aiki mara kyau zai gani saboda haka su ko baka da suna na fara lissafi wasu fara tunanin wani ya ji ya dauke wani kullum motarsa ya ce shi wallahi motar nan ita yi su wani ya ji ya fara laliban takaddinsa cewa su yake bukata duka irin wayan abubuwan kawai yi kokari ka gina lahira yadda lahira ka ta ginu don ba kowa bane hatta wannan ke jikinka ba kowa bane zai rika tunanin ya kamata to yanzu duk da kara su kana da kuɗi ba kai kuma ba ai ma wakati ba kowa bane zai wannan tunanin ala da Allah ai wakafin da zai amfana da kai duniya da lahira ba kowa bane yake da wannan tunanin domin ko jiya wata tambaya da wata baiwa Allah ta yi muku bawan Allah ne yake da matsala matsala da ya zamu zai zamu matsala hauka sai a kai shi asibitin Aminu Kano matarsa ya yanzu gida sai take ta struggle ta je ta samu kuɗin da za a yi magani idan ya dan warke fa sai ya mata duka amma a haka tana ta bibiyar wato mijinta har kawai da yau uwarsa ta wata jirin sai ta sa gidansa a kasuwa wai magani za ta yi ba ita kuma matar ta zo ta ce baba tun da kin zo ba kasawa ne ba kuma ina da yaya in kika siyar da gidan nan ki kadai yake da shi za mu shiga wani hali ki kyale ba haka mai ta yi ni iya a fahimta ta a wannan magana akwai hankali yanzu saboda haka tun da bai kasa ba tace wallahi ita wallahi ta aljiya wai da kudin tace maganin nan tunda biyar baki taba kawowa ba mu ni nake masa kuma in ya warke ni duka da yake amma tace ta aljiya tace wallahi ta aljiya kawai ta buga ta ko tana zuwa alƙali tambayar da abin da ya sa na sani kenan tambaya ya mun wani ɗan uwanta alƙali ne ce wallahi ita kuma magana kai ta ya daure ta sai ta gyale musu kayan tunda ba su kasa komai ba kuma haka ya kamata tsakani da Allah to zo da haka kaga wanda yake na haka ma yanzu ne ma yake abin da yake hannun ka yanzu a cinye kai baka dina da komai a duniya ba kai komai a lahira ba to shi da kokari kawai abin da ya fi kyau shine ka gina lahira dan ba kowa bane zai taimaka mana ai wannan a bari a dauke wutar ai sai ya ce ne mana yawa ya kamar da aka tafi to wannan shine kokari za ka gina lahira tun kafin wato lahira ta zo to wannan shine abin da ya kamata lalle mu kokari kuma mu mu kiyaye to kullu to shi Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhira Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun sai Allah madaukakin sarki yake الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم Allah madaukakin sarki yace Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda lalle ubangiji shine wannan da khalaqa as-samawati wal arda ya halitta sammai wal arda da kasai domin as-samawat jami'i ne amma al arda kaga ba ce wal ardina ba to shi kuma ismul jinsi jinsin kasan gaba ɗaya ake nufi saboda haka duka wato sammai guda bakwai kuma Allah ne ya halitta su wa anzala minas sama'i ma'an sanne ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati yarka fitar da kayan marmari bihi sanadiyar saukar ruwa rizqan lakum diddan azza Allah ya ce wa sakhara lakum al-fulka sannan ya hore muku jirgin ruwa wani zaka ji in ka je bi na Lagos zaka ga shi kato iya ganin ka ai kai ban doni kwana da kwanaki duk Allah ya hore wannan idan ya hauka ruwan ba zai nide ba za ga wani a wata biyu uku zai rayuwarsa a kan ruwan saboda girman jirgin amma ba zai nufe ba amma ka killa allura sai ta nufe to wannan tafsiri kenan tafsiri shine abun hawa idan muka tashi hawa annabi alaihi salatu wasalam ya ce ya ce subhanallazi sakhara lana hada dan ba da ban tafsirin Allah ba ba wanda ya zai yana dan mutidi da jiya da kasuwar mota kamar makolo mutum wajen nawa a ciki da katon injiyar ka sarrafa ta shi kadai ba dan da tsiri na Allah ba wanda ya isa dukkan ka ga mutum wato dukkan kanta yaro zai riƙe rakumi ya ja su ko doki ka duba ka ga Allah yadda ya riga wato kwatanta doki a cikin suratul adiyat wal adiyat daba wal muriyat kada saboda karfin doki ba hauke ta yake karfin mutum 40 ne amma yaro karami zai hau ya rika gudu in ya tsaye da giya daya wannan taskiri ne subhanan ladhi sakhara lana hadha kenan taskiri kenan to shine Allah yake wa sakhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amri dan ya gudana kan ruwa bi amrihi da umarnin Allah wa sakhara lakum al-anhar sannan Allah ya hore muku koramu bayan wancan manya manyan to akwai korama kuma za ga gulabe daban-daban a guri a cikin lambu ko a wajen ko a gida a haka rijiya a wato a gida karami da babba duka wata kara na kuma shamsa Allah kuma ya hore muku rana wal qamara da kuma wato wata da'i bai dindindin suna nan kullum ba nan da haka da an ce ba yau rana ta yi faki ta yi faki ko ta yi tsakan kai bai hukunta zo Najeriya ta tafi Ingila shine wato da'i bai wata kara lakum al-laila sannan Allah ya hore muku dare wannan hara sannan kuma da yini shi ne Allah yake gaya mana a sanya jikin lailan nahara ya dilubu hafisan wa shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri ala lahu al khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin sannan kuma gaya mana yukawwiru al-laila ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara ala al-layli wa sakhara shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma ka kullun da biyan ce wani lokaci ai longa nayi sannan a zota dai wani lokacin a zota dai sannan wato a longa dai a yi tota nai duka wannan tasiri ne na Allah maɗaukacin gani kamar yadda yanzu za mu gani dare ya fara matsawa a nan gaba wajen bakwai za a rika sallan magani kafin azumi to saboda haka wannan shine wato a tasiri na ubangiji wa sakara da kuma laila wannan sai Allah yake wa atakum min kulli ma ta'altu sannan duk abin da kuka roki Allah ya baku wani za ka ga an je guri da ya tsaya wani ya roƙi kuɗi wani ya roƙi mota wani ya roƙi aure wani ya roƙi kaza ka duba wanda ke tsayawa aikin hajji kawai a ce ma mutum miliyan biyu da rabi ne suka je suka yi dawabi suka yi tsaya a filin arba amma kowa yana faɗan bukatarsa ba wanda suke maimaitawa a tare kowa ta sai yake amma wa atakum min kulli ma ta'altumu kai ba ma wanda suke filin arba ba abu da muke ajimi a nan a duniyance a duk duniya mutanen da ake da su kowa yana roƙon tasa buƙatar kuma kowa Allah yana jinsa kuma ya baki to shine wa atakum min kulli ma ta'altumu wa in ta'uddu ni'matan lahi Allah ya ce inda za ku kididdige wanda za ku tsaya irga nimomu Allah madaukakin sarki la tu husuha ba za ku kididdige su ba ni'imar da Allah ya ba kawai duk talaucin da Allah ka koma daki yau ka lissafa baka da kokobo wajen yin abincin dare ba baka ci abinci ba baka samu TV square ne ba guda ɗaya kai 101 kai misali ko kuma 001 kai ka zauna kawai ka ɗau takarda ka duba ni'imar da Allah ya ba wallahi ba za ta ke diddigu ba iya matsalar da za ka kawo kawai wataƙila baka da kuɗi kuma ka ji yunwa lokaci biyu amma ka duba ni'imomi da Allah ya ba na farko ta kasancewar ka musulmi sannan abu na biyu ya baka lafiya abu na uku ya baka gurin da zaka kwanta kai duk lissafo wayannan abubuwan da yawa sai ga lafiyar suwa ba za ka iya kididdige su ba sai Allah ya ce inna lil insani amma duk da haka shi mutum al insani wato istigraqiya ce duka dan nauyin dan adam la zalumun azalimi ne da yaro ke mutum kenan shi da ga tun daga yaron da yake fara zalunci yana fara ka duba baka ga yadda uwa take ita ta dauke shi a jakarta tsawon wata tara alal akalla kenan ko shekara daya ko biyu ko ma biye da haka amma da ya fara hakurin ya fara kai ita zai fara cizo ita zai fara jarrawa saboda mai la zalumun asalin dan adam azzalimi ne sai ta ji ake in tun da ke tun da ke yarinta za ka fara gani ya fara zalunci kaga dai mahaifiyarsa ba shayar da take amma sai ya cije ta shi za a lokacin za ka tana sauran hannu ba ta an karo zai ka ji ta rama sai da kiran ta sai ta rike saboda zalumun ne shi dan adam tabi'a ta kenan innahu kana zaluman jahula ga zalunci ga kuma wauta haka mutum yake kafar ga kuma yawan mutunci yana da yawan mutuncewa don gane da ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi masa sai Allah madaukakin sarki ya ce
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا يقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهدي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
Allah madaukakin sarki yake wa in qala Ibrahim ai udkur tuna lokacin da Annabi Ibrahim alaihi salam wato yake rabbi ja'ala hadha balada ya ubangiji ka sanya wannan garin hadal balada garin already an san shi kenan an kawo ma'arifa to ko a cikin bakara idan hada baladan aminan warzuq ahlahu min samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir sai Allah ya ce qala wa man kafara fa umti'uhu ko fa umti'uhu qalilan thumma aqaruhu ila azabin nar wa bi'sal masir to anan sai an kawo bin nakira rabbi ala hadha baladan aminan Allah ka sanya wannan gari ya zanto aminan amintaccen gari ne warzuq alahu min samarati kai wato wato kai azurta mutanen garin daga kayan marmari ka azurta mutanen garin da kayan marmari iri iri to shine to amma anan hadal balada shine malamai suka ware malaman tafsiri suka ce ba tin karo na farko ma'anar da suke kawo wajewa wato albalad dai ana nufin makka sannan hada baladin lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya je ne da matarsa matarsa biyu da sara da hajar bahaushe ce hajara to lokacin da aka je da wato waje ce mahaifiyar annabi isma'il na da wa aka je da wa ya je makka ya je ta nan hajara ko to lokacin da ya je da nana hajar lokacin da ya je sai ajiye ta a filin maka gaba ɗaya lokacin kauye ne ba komai sai ginin ka'aba kawai shi ma kuma wato ba wai sabon gini bane saboda haka sai ajiye ana wato na nana hajar da annabi isma'il sai ajiye su bayan ya ajiye za a nan yana juyawa wanda ya duba tarihi zai take cewa a Allahu a baraka bi hada Allah ne yake ka ajiye mu anan saboda ba kowa ba abinci ba ruwa shine annabi annabi Ibrahim alaihi salam yace Allah ne ya umarce ni yace idan lan yudayya ala tunda Allah ne yake ka ajiye mu anan to waje to da mu bai tafiya ba to shi ne ana haka shi dan nata Isma'ilu alaihi salam yana ta wannan kai komo din kishirwa ta ishe shi ne yake ta bubbuga kafarsa gurin da yake buga saboda tana ta kaiwa ta komo ta je kan wannan dutsen ta dawo tana so ta samu ba ruwa to shi ne kawai wannan kafa da yake buga ta jariri motsa kafa ne yake sai ruwa ya kulkulowa a gurin sai gurin ya zama rijiyar zanzan saboda haka je ran to ruwan har yanzu shi ne sakamakon buga kabar annabi Isma'il alaihi salam to wani abin da akwai cikin da yawa da zamu koya na farko zamu gane cewa ashe magana da ake gani na cewa yaro karamin yaro ba za a ba shi ruwa ba ai za ku ji likitoci suna faɗa sai yayi wata shida mun taɓa tattauna da wani likita na ce masa me dalilin da yasa aka ce ba za a ba da ruwa ba mun yadda da likitanci amma me yasa ba za a ba da ruwa ba sai na kamar wannan kisa na ce ga annabi Isma'il alaihi salam yana jariri kuma aka ba shi wannan ruwan ta dawo dan tana ta kai komo sai da sai ta ba da barwa sau bakwai shi ne zan so sunna ne za a yi ta ba da barwa ta kai ta komo ta hau dutsen sama ta zako ta dawo marwa sai da kai wannan kai koma saboda haka ana haka sai ta hango wato tsuntsaye su kuma tsuntsaye suna wucewa sun ga ruwa yana bulbulowa suna sai ta ga suna taruwa sai ta ce wani abu na faruwa tana zuwa sai ta ga ruwa ne bulbulo su ma suka wannan tsuntsaye suka sha ruwa to sai ta ce ya za ka yi da wannan tarihi sai ce kaga dalilin da ya sa gani ne ba sannan mun tattauna da wani shi kuma da muke harkar da'awa da shi shi kuma pediatric ne likitan yara ne zai ce gaskiyar magana shi ne ana faɗa ne don kada wato mafi yawanci mutane ba kowa ne yake tsabtace ruwan da zai ba wa yaro saboda haka kaga wannan sabbin dariya a soke din kasu bayan yari kuma wannan magana ce mai kyau domin za a go su ka duba ka ga ta bi da ake bayarwa shi za a zo ta aka je su kwace su wurgar saboda bida ce za ga tashin ta dai ana dora ruwa ce ba zancen a tsinsa idan ya gama shan ruwa a sa a ruwan zafi a wanki ba shi da laifin na abubuwa babu to kawai da haka wannan hanyoyi ne masu kyau tun da ba cewa suka yi haramun ba ne kuma dokar likita in ba ta karo da rasi ba a dole ne a bi shi kenan sai a bar su ta faɗa amma dai a sani cewa ba wani tanzilun min rabbil alamin ne bane cewa ba a shan ruwa ba tanzilun min rabbil alamin ne bane ana ga yawa ne dan ka kiyaye akwai wasu ɗaliban mu likitoci ne mata su ma mun taɓa wannan tattauna da su sai likita ta ce ita tana ba yaran ta ruwa na ce ne gari ta ce saboda ta san yara ce ta kiyaye shikenan akwai biya wajen da yanzu in ka ba yaro yanzu wato garkuwar jikinsa ba za ta iya kiyayewa ba sai cuta ta kama irin wannan abubuwan ne kawai an gane ko to saboda haka wannan shine um hada albalad da hada balad ma'anar da wato bayanin da malaman tafsiri suka yi suka ce annabi Ibrahim alaihi salam ya ce wato ijal hada balad amina wanda babu alifun kafin garin kafin garin ya zama gari yayin wannan addu'a shine hada balad na cikin suratul baqara kenan bayan ya riga ya zama gari kuma sai zo ce wato rabi ta alhadal balada amina Allah ka sanya wannan gari wannan gari ya zama aminan amintacce wa junubni ka tseratar da ni ba ma bayanan da bayanan tauhidi ke yi na cewa a in ka yadda da wannan ka yadda da cewa suratul baqara ta riga suratul ibrahim sauka kenan alhadi suratul baqara madaniyya ita ko surat ibrahim makkiya tsakanin kuma makkiya da madaniya wanne ne ta fara sauka makkiya to malam yayi bayani bara mu ƙara sa fatara sai mu ji me bayanin sa to wajnubni ka tsere ta da ni wa baniya da ƴaƴana an na abu da asna ai Allah na abu da asna nan cewa kada mu bauta wa kuma to shine ma da yake yazkuru ta'ala fi hadha al-maqami muhtajjan ala mushriki al-arab Allah madaukakin sarki yana kafa hujja akan kafiran larabawa bi anna al-balad al-haram makkah inna ma wudi'at awwala ma wudi'at ala ibadati Allah wahdahu an sanya maka ne karan fari dan abautawa Allah shi kadai kuma ji annabi Ibrahim alaihi salam wanda ya raye garin a sani cewa ya tsoratar da cewa kada abota kowa an ba Allah ba kuma shi yawa maka addu'a wa qad istajaba Allah lahu Allah ya amsa mata domin Allah yana cewa awalan yarau anna ja'alna haraman aminan wa yataqaffu an-nasu min hawlihim kaga Allah ya gaya mana wannan a cikin surati al-ankabut sannan ya faɗa a surati al-imran inna awwala baytin wudi'a lin-nas lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatin bayyinatin maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga maka to ya zama amintacce sannan Allah madaukakin sarki to ya gaya mana wannan shine wajnubni wa baniya ka ne zanta ni da ayaye na Allah abdul asnam da gabotar gumaka rabbi ya ubangiji innahunna lallai su waɗannan gumakan abdulalla kafiran sababiyarsu wasu da yawa sun bata ba za ka ce sun batar da mutane domin jiwadat ne ba sa magana ba sa ji ba sa gani shine abdulallah kafiran minan nas sun bata sanadiyar su da yawan mutane sun bata faman tali an yi wanda ya bi fa innahu yumi to yana tare da ni in ji annabi ibrahim alaihi salam wa man asani wanda ya saba mu kuwa fa innaka ghafurur rahim lalle ubangiji kai ne gafara ne rahimu kuma min jin kai saboda haka lalle ya kamata a kiyaye wannan annabi alayhi salatu wasalam wato ya tabbata a bukari annabi alayhi salatu wasalam da ya karanta wannan aya sai ce sai kuma ya karanto aya amma idan yake in tu azibuhum fa innahum ibadu wa in tazil lahum fa innaka antal ghafurur rahim saboda haka kawai sai ga annabi yana kuka yana cewa ya ai allahumma ummati allahumma ummati sai mala'ika jibril da Allah ya kuma yake je ka tambaye shi me yake bukata alhali ubangiji ya san me malaika jibril ya zo ce Allah ne ya aiko ni zuwa gare ka me kake bukata gare shi sai ce ga abin da dan uwa na Annabi Ibrahim ya faɗa akan wato al'ummarsa cewa fa man tabi'ani fa innahu minni wa man atani fa innaka ghafurur rahim duk wanda ya bi ni yana tare da ni wanda ya saba mun to lallai kam ya ubangiji kana kai ne gafara ne kuma mai jin kai yace kuma annabi Isa alaihi salam yace in tu'azibu in ka azabtar da su fa innahum ibaduk bayyaka ne wa in tazil lahum in ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim lallai kai mabuwayi ne ne kuma zuwa yace ya ubangiji al'umma ta har sai da Allah ya turo malaika jibril ya ga annabi alaihi salatu wasalam yana da tabbas akan al'umma ba za a ba za a halakar da su ba sannan annabi ya samu nutsuwa ko da yake annabi alaihi salatu wasalam maganar sa shine ummati ummati al'umma ta al'umma to sai Allah ya ce rabbana ya ubangiji inni askantu min zuriyati lalle na zaunar da wasu daga cikin zuriyata kaga ya ce min tabiyya wasu daga cikin domin ba ta wada tara ba sai aka ce min zuriyati daga cikin al'umma ta biwadi a wani fili ko kwan gairi fi zar'in wanda ko shuka babu a gona fili fili ne sai can domin lokacin maka ko gidaje babu yake wato biwarin gairi zizarin inda bai tikal muhara a wajen ɗakin ka bai alfarma bai tikal muhara kaga bai tika mudaf ne shi ake kira idafa idafa ta tasrifi kamar fa qala lahum rasulullah idafa ta tasrifi ne na qatan lahi an gane ai ko shi ke kira idafa ta tasrifi idafa ce ta girmamawa kambabawa na qatul lahi taguwar mata Allah ai mudafu ne mudafu ne ne to shi ma irin wannan ne bai kika sakin ka shine al-muharram ne albarma rabbana li yuqimu salat lalle ya ubangiji na yi musu haka ne ne yuqimu salat dan su da sallah shine malamin imamu al-qurtubi yace wannan shi yake nuna cewa a je din da ana sallah annaba isa alayhi salatu wa salam kaga shi ma yana sallah duk wani kirista da baya sallah kai yake wa kiristanci yake wa domin ya faɗa a suratul maryam wa autani bis salati wa zakati ma dumtu hayya Allah ya mun wasiya na cewa in yi rika sallah da zakka to kiristoci yanzu na sallah ba ta yi suna zakka ba ta yi annabi isa alaihi salam yana sallah kuma yana zakka saboda haka in kiristan kirki ne kai a zakara wa'annan shi yasa muka ce gaba daya an samu distortion a cikin littattafan su to shine da yake mu salata sai Allah yake waja'al afidatan minan nas Allah ta sanya zukatan mutane zukatan wasu daga cikin mutane musulmi kenan dan banda kafirai ta hawi ilayhi ta karkata zuwa ga makka ai kafin da yake alulu wal marjan ne ya hadisi na bukari annabi yake la yuhibbul ansara illa mu'minun wala yujibuhum illa munafiqun ba wanda zai zo mutanen Madina sai mu'min ba wanda zai ki su kuma sai munafiki to duk wanda ka ji yana kyamar maka shi ma munafiki ne domin maka ba ka da wani gari a duniya da yafi maka babu shi da Imamul Qurtubi yace wannan shi yake nuna falalar yin sallah a maka domin idan kai sallah raka a biyu a maka sai wani yayi sallah raka a dubu zai samu a garin wajen maka raka a dubu kuma wanda aka karba raka a biyu kawai ba sannan aka dawo madina sannan aka dawo baitul maqdis ita kuma 250 to da haka ko shakka babu kaga wannan marayin din sai an kalle shi da abin da yake faruwa yadda muka faɗa a masallacin Uzaifa bin Yaman cewa abin yana damu matsalar da take faruwa da sarakunan Makka yanzu mun san cewa gari ne cibiya ce ta duniya ta musulunci ba wanda zai jira ira wanda yake faruwa wannan dan minista dan gidan shugaban Salmanu da yake ta badakala da buruta iri-iri duk wanda ya riga ya kabi bi tarihin da za ga shi uban wanda yake kan shi ya rima wanda yake uban gaba daya ya samu matsala ta rikice kwakwalwa mantuwa zai abu yanzu yanzu ya manta to dan shi yake biya kuma dan barbare yahudawa ne barbara ce ta yahudawa shi za a yana ta kawo wayannan abubuwan na cewa kaza wani bawan Allah da yake karatu a Madina muke tattauna yake cewa suna nan malaman manyan malaman nan tsofaffi da tijai na Madina kullum kuka suke suna gaya wa Allah da manyan malaman harbi domin wannan ne ma yake bata garin Makka suna ta addu'a Allah ya mutu maganin zai ya kawo hanyar da ba za a san cikin sauki ya mutu domin dan ne masifar ba uban ba dan shine tashin hankali saboda haka to irin wayannan guraren babu wanda zai zo ya kalli maka wani abu ya faru na rashin jin daɗi ka ji daɗi a zuciyarka kana da matsala domin atima ce ta musulunci atima cibiya ta musulunci ta duniya gaba ɗaya idan gaba ɗaya maka ta samu matsala to musulunci ya samu matsala domin kun ji abin da Allah ya ce Allah ka sanya zukatan mutane ta hawi ilayhi firqa karkata zuwa ga shi ne aka ce tsakanin wanda ya je maka da wanda bai taba zuwa ba waye ko kwaɗayin zuwa shi ne za a yi ta tattauna aka ce wanda ya je za ka ga ya je ya ja wahala da kyar har tuwa ya yi amma in lokacin aikin hajji ya je hankalin zai tsaye shi ne faja'ala aqidatan minan nas tahwi ilayhi ka sanya zukatan mutane su karkata zuwa ga wato makka warzuquhu Allah ta azurta su mina samarat daga kayan marmari kayan marmari shine zaka je maka ba ta shuka ilimi ba ta shuka tuba amma wallahi in kare ma za a kawo ba shine warzuquhum mina ka gama shuka a duk inda za a shuka a kai musu shine warzuquhum mina samarat la'allahum yashkuruna dan su yi godiya dangane da wannan baiwar da kai musu ya ubangiji saboda haka wannan kamar da muka faɗa yana ɗaya daga cikin abubuwan da wato musulmi ya kamata su sa a cikin zukatan su cewa lallai maka azuma ce ta musulunci ita da madina ba kai da garuruwan da suka yi sai bai kin makani domin hadisi ya tabbata haka sai Allah ya ce tattame ba mu da gani ne lokaci ya zo za mu
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن بيدي ربنا وتقبل دعاء نعم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
Allah madaukakin sarki yace rabbana sai annabi Ibrahim ya ci gaba da magana cewa ya ubangiji na innaka ta'lamu ma nufi lalle ka ga abin da muka koyi wa ma nu'linu da wanda muke bayyanawa wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in ba wani abu da yake buya wa Allah madaukakin sarki fil ardi aban kasa wala fis sama haka nan a sama sai annabi Ibrahim ya ce alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibri Isma'ila wa Ishaq godiya ta tabbata ga ubangijin da ya bani ƴaƴa guda biyu ya bani Isma'il bayan Isma'il kuma ya bani Ishaq godiya ta ga alal kibri bayan na girma na manyanta dan malaman tafsiri da ke jini ke kara 93 sannan Allah ya bayan shi annabi Ibrahim Isma'il alaihi salam tsakanin annabi Isma'il kuma da annabi ta shekara goma sha kaga yana shekara ɗari da ashirin ma ya haihu saboda haka kai kai mamaki akwai wanda na sani muna aiki da shi yanzu sai mun yayi shi ne ɗan auta a gidan su wani alaran ma ne ƙyalli mahaifin zama alaran ma ne yana nan yaro su shi ne sai da baban sai shekara ɗari ya haife shi wallahi lazim shi ta yayi yanka duk da tijai ne gaba ɗaya ya yanka da tijai kamar wato kamar ɗansu haka yake duka ya yanka ɗani a gurin su wasu yayan zawa duk sun girme su sun girme shi yana nan muna tare da shi wani alaran ba ne mahaifinsa zai da shekara ɗari ya haihu to Allah yana yi wa wasu ina ruwan Allah kuma kake da can wani magunguna zai je gurin ɗan magoyi ko ɗaya ko ɗaya to haka Allah yake bai wata to alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibari isma'il godiya ta tabbata ga ubangijin da ya bani isma'il bayan na girma wa ishaqa da kuma ishaq inna rabbi lallai ubangiji na la sami'u du'a to ga tarbi me jin addu'a ne Allah ya ta gaya wa duk abin da ya dame ka wani haihuwa wani ka je ce ba za ka haihu ba rabu da shi ko ma wa Allah za ka haihu sai dai wata matsala ta samu wacce take babba a likitance dama an gano ta amma dai haka kawai wani ya gano cewa kai ba karari ne kake da ita ga wa Allah to kun ga abin da ya faru wanda annabi Ibrahim alaihi salam sai dai ne kana nawa ma ya kaciya shekara nawa a jama'i mun biya da wasu a cikin ku Shama'il Muhammadiyya shekarar ta nawa yawa kansa kaciya amma take lilis all annabi ibrahim alaihi salam sai da yake kara sai da yake wato sai da yake kara 120 yau kansa kaciya wata ruwa ta nuna shekara ta 60 yau kansa kaciya kuma da alfa'a da zatan shi za ka ga matsalar kaciya ba a da wani lokaci da su duka ne da ake da jiya ce kaza idan ɗan ka kara ka gamsu cewa in an yayiwa kafin bakwai a makaciya ba wani naji da ya hana ka babu shi kenan in kuma ka gamsu cewa a kai kana so sai ya ci nama yadda ka ci sai ka bari amma ba yaran yanzu idan kawai ya girma sun san tsirai shi ne matsala sai ka bari ya shekara uku misali ko hudu sai ka biyo mazabi kowace rana bayan kwana ɗin biyu a ƙarshe manzanni shi kenan amma kira ba ta keɓance iyakance ba amma dai ba a so sai mutum ya balaga domin wannan ya shiga wato tsari kuma na haramci wani ya ga rashin ka sai dai kai za ka yi wa kanka shi kenan kuma to shi ne Allah madaukakin sarki yace inna rabbi la sami'u du'a lalle ubangiji na inda annabi Ibrahim alaihi salam la sami'u du'a me ji ne me ji ne addu'a rabbi ja'alni muqima salati Allah ka sanya ni sai in zama mai tsayi da sallah wa min zuriyyah daga kuma wata daga cikin adau zuriya ta bayan ni zuriya ta ma ta zama mai tsayi da sallah shi zan kana da da annabi in zai sallah mai tsayi shekara bakwai to a fara ma umarni ya fara sallah idan yake shekara goma baya yi a hukunta shi a shekara ɗaya takwas tara goma duk ba za ka dake shi ba za ka yi ta kwaɗai ta dingi a janyo hannunsa a taho masallaci shi ne wannan dabara da iyaye suke sai ga an taho da yaro masallaci eh amma dai in yi mutum sai a kira shi a ce ka ganin gurin ba gurin wasa ba ne ba a wasa haka za a yi ba wai kawai a samu wani a cikin masallaci wani mataki ko wani dattijo ya ajiye bulala duk yaron da ya shigo ya tula masa ba a'a ba shi bane tsarin a'a duk yaron da ya shigo a gaya wannan gurin ba a wasa domin za ga kiristoci ya da yayin su ke zuwa coci har an tashi kwanciyar gudun ya turo kuɗi da kansa ya bashi mun sha ba da wannan misali ya bashi ɗari biyar ya ce je ka sa ko ya mara yake cewa shi ma in ya samu nan gari ya rika kawowa nan ya kawo ya zuba shi ne za ga in ya tashi ya fara kuma sai an koya masa sai ka ga yana kaiwa ya ɗauka ba shi ne sai an kai to wannan wato shine tsarin abin da ya kamata a kiyaye wato wajibi ne mu koya wa ƴaƴan mu sallah daga shekara bakwai zuwa goma daga shekara goma in baya yi a hukunta shi shikenan idan an zo masallaci a gaya musu cewa ba a magana ba a wata ba a kaza ba a kaza a tsaya ta in ba kowa za su a gibi in kuma mai hankali ne wanda ya yi zai iya tamizi a shigo da shi sau idan wasu manya suka zo da suka fi shi hankali suka fi shi ilimi to sai ya matsa su tsaya a gurin shikenan muna magana akan yara ƙanana shekara biyar shida bakwai manya saboda me liyami liyami ulul nuha wal alami ko ulul alami wal nuha annabi alaihi salatu wasallam yake wanda za su rika zama a bayana daga misoci ya zanto ma abota hankali ne da ilimi saboda haka su ya kamata a yi wannan idan kuma duk akwai mabota hankalin sun wuce to sai a ɗauki mabota wanda suka fi kowa ilimi da rabto su ne a cikin liman yadda da liman ya yi rafkanuwa za su tafi shi to shine Allah madaukakin sarki yace wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a rabbi ja'alni muqima salati wa min zuriyati rabbana ya ubangiji na wa taqabbal du'a Allah ka karba addu'a ta kaga dai wannan fa adab ne in kuka kalli wannan dinna da bai ne na addu'a ba kuma ya cikin wannan rabbanoni da ake jiyarwa a kulli za ga littafi na rabbana rabbana ko allahumma allahumma a ce jiyarwa wai su ne sai ka a wannan an ka lura abubuwan da ya ta kawo annabi ibrahim alayhi salam yana magana ne akan kansa amma sai ga allahumma allahumma da ake jiyarwa allahumma ajilla na kitta na kabula yau da kitab allahumma in kana hada huwa al-haqqa min indika fa amdir alaina su ne ba ربنا انزل علينا مائدة او ان ربنا ولي 40 دولة او حتى وان انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا ايدا لاول والله ومن كذو يا فيك ما ربنا ولي دكا bayan wata rabbana azaba ce ba Allah ka saukar da azaba ku kuma kuna amin amin saboda haka wani wannan rabbanonin wani ne ya je koyi kawai ya rubuta saboda haka ga sanin manoni yana da ma'ana kenan yana da fa'ida rabbana ya ubangijin mu ikilli Allah ka gafarta mu wali walidai inji annabi Ibrahim alaihi salam yace da iyayena walil mu'minina da kuma mu'minai yawma yaqumu al-hisab ran da zaka tafi zaka yi gadi ranar alkiyama to anan fiqhun da za a fitan dine rabbana ikilli a ke ka'ida mutum zai addu'a sai ya fara yau kansa domin annabi Ibrahim annabi Nuhu alaihi salam shi ma haka yake yace rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kafara yace rabbi zili wa walidayya ko wal mu'min kaga mahallin shari yace Allah ka gafarta mun da iyayena saboda haka duka annabawan suka zo kowa sai ya fara yau kansa sannan ya sa iyaye sannan mu'mini shine ladabin addu'a Allah ka gafarta musu ka gafarta wa iyaye na sannan ka gafarta wa mu'mini san annabi alaihi salatu wasalam haka ya koyar da mu in ka zo addu'a ka bai da muka faɗa a baya sai ka ce Allahumma ukini wal walidayya warhamhuma kama rabbayani sigara ko kama ya rabbayani sagira Allah ka gafarta mun da iyaye na kamar yadda suka ji kaina ina karami wannan ita ce addu'a da za ka yi wa kanka da iyaye ko da yaushe to Allah rabbi yubilli Allah ka gafarta mu wani walidai da iyayena to anan malamai suka ce me yasa yake wani walidai da iyayensa sai malamai tafsiri suka ce kafin ya bayyana cewa kada kafin wato kafircin mahaifinsa ya bayyana ajar ai kun ga a surat maryam yayin wa mahaifinsa alƙawari sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hasiya yayi alƙawari cewa zan nema ma gafar ubangiji na domin ubangiji na mai tausayawa ne mai yafiya wannan alƙawarin da yi to saboda haka da ya zo sai ya ci gaba da addu'a wa filli abi innahu kana min abdali duk da haka to saboda haka abubuwa na fitowa karara na bi kiyayyarsa ga Allah madaukakin sarki falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabaraka minhu sai dina dan kawai ne bai ce ai gashi nan ai iyayen naka kaza kaza to ya daina daga baya sai daina kiwa wato mahaifinsa addu'a sai malamin suka ce to ashe yana nuna cewa ashe mahaifiyarsa musulma ce kenan tunda ba a yi magana ta ba tunda ba a yi magana da wato ita musulma ce kenan haka suka hararo walil mu'minina Allah ka yi wa mu'minai gafara su ma shine malam kake biye ne kaga abin da ake so annabawa sun mana addu'a abin da kawai ya rage ma ka zama mu'mini amma in dai ka zama mu'mini to ka bada addu'ar annabawa to wa annabi Ibrahim kansa ya ce Allah ya gafarta wa mu'minai to in dai kana ciki ka fada kawai kokari zaka ka zama mu'mini yauma yaqumul hisab ranar da za a yi wato ranar da za a yi hisabi ranar alkiyama kenan sai Allah ya ce na'am
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء
na'am وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wala tahsabanna Allah ghafilan kada ka taba tsammanin ubangiji madaukakin sarki ghafilan arabta ne yake amma ya amalu zalimun dangane da abubuwan da azzalumai suke aikatawa na zaluntar mutane to kada ka taba tsammanin Allah ya rabkana da wannan yana sani inna ma yu'akhiruhu kadai yana jinkirta musu ne li yawmin saboda wani yini ta shakki fi al-absar da za su zazzare idanu a wannan rana za a zazzare ido saboda rashin gaskiya mu hudi ne suna gaggawa mu kuni ayi rubuce mu suna daga kawunan su sama la yantadu ilayhim tarfu ba za iya dawo da ganin su abin nufi ba za iya kifta ido saboda firgici wa abidatuhum hawa'un zukatan su ko empty a wannan lokacin empty ba komai shine hawa'un ba komai a ciki wa anzirin nasa Allah ya ce kai wa mutane gargadi yau mai atihim azab ranar da wata azaba za ta zo musu sai yaqulu alladhina zalamu sai kaji azalimai suna cewa rabbana ya ubangijin mu akhirna ila ajalin qarib ka jinkirta mana zuwa wani lokaci kankani makusanci mu jibda a wata kaza mu amsa kiran wa nattabi'ur rusula kuma za mu bi manzanin da ka aiko sai Allah ya ce awalam takunu akasamtum min qablu shin da ko kasance kuna rantsuwa ba da can malakum min zaman cewa wallahi ba za ku gushe ba daga daga Kano sai Kaduna ba ku dade kuna faɗan wannan kalmomin ba shine malakum min zaman wa takantum fi masakinin ladina zalamu sannan kuka zauna a guraren waɗanda inda kuke zaune gidaje ne na wanda suke zalunci da duk gidan da kowa yake yanzu gida ne da wani ya zauna da ofis din da kake kafin ka zauna wani ya zauna garin da kuke kafin ku zauna wasu ne shine matakinin ladina zalim garuruwa ne na wanda da sun yi zalunci kun zau yanzu kuke zaune a wannan gurin wannan shi ma darasi ne wata bayyana lakum ya bayyana a gare ku kaifa fa Allah bi yadda muke da su wa'ancan din da suke zalunci wa darabna lakum al-amsal Allah yake duk da haka mun buga muku misalai dangane da irin wayannan abubuwan shi za Allah ya faɗa a suratul mu'minun hatta idza jaa ahaduhum al-maut قال رب ارجعون har sai mutuwa ta zo wa ɗayan sai gaji yana cewa ya ubangiji irji'un ka dawo da mu wai a dawo da shi duniya la'alli a'malu salihan ko na yi aikin kirki shi ma taraktu cikin abin da na bari sai Allah ya ce kalla bar wannan magana ba ta kalimatu zaji ne kalma ce ta firgitarwa inna ha kalimatu huwa qa'iluha ai wannan kalma ce huwa qa'iluha kawai fa ake yake da baki ƙarya yake shine huwa qa'iluha sai Allah ya ce wa min wara'ihi a baya da su kuma mun ji alwara alfazul abdad ko ko gaba ko baya ko jeji ko ko dama ko hagu satin da ya wuce mun faɗi wannan barzakun a gaban su kuma bayan sun mutu akwai barzak shine madakata tattara ta kenan a wuta shi ba duniya ba shi ba lahira ba shine barzakun shine ba wuce ce barzahu amma malaman tsoro suna cewa madakata shine fassara ta ta dide ila yau mai ba'atu za ta dakata a wannan gurin har Allah ya tafi aiki to saboda haka kaga wannan wato jinkirin da za a musu ko da an musu ba abin da za su tsina domin an musu ba su tsina na komai ba da to shine Allah madaukakin sarki yake wa zarabna lakum al-amsal sai Allah yake wa qad basalu
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da magana cewa wa kad makaru hakika wato sun yi makir da hila da dabaru makarahum irin nasu makirkin wa inda Allah makaru sakamakon makircin su da shirkan su yana gurin Allah madaukakin sarki wa in kana makruhu wa in ko in ne din nan wato mukaffafa min sakila kike cewa wato mai sauki sai ai ma'ana wa kana makruhu litazula minhu aljibal makircin su da suke da shirka wato saboda girman sa kai ka ce ya ture dutse kato saboda shirka da suke ga da Allah madaukakin sarki yake cewa takadu samawati yatafattarna minhu wa tashaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hatta liza an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada sama saura irin da dan tsagi kasa ma ta kakkece wa takhiru al-jibalu hadda sanan duwatsu su zama gari duk girman dutse me yasa zai zama an da'u lir-rahmani walada saboda ana cewa Allah yana da da da an ce Allah yana da Allah uku ne Trinity ko biyu sai kawai duwa din nan su hau huti da sama sai kokari da tsage saboda kawai ana kira wa Allah wannan kalmomi to shi ne malamai suka ce wato wannan ake ne wasu malaman tafsiri kuma suka ce a'a in kana din nan ai ma kana makruhu wannan ma kirtin nasu da suke yi litazula minhu ba duk ma kirtin ba zai iya ture duke ba sai dai su dai ko dutse ba zai ture ba in ka kawo shi ma'ana in lafiya to shi ma malaman tafsiri sun kawo wannan to shi ne Allah madaukakin sarki yace fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula kada ku taba tsammanin Allah madaukakin sarki zai saba wa manzanninsa alƙawarin da ya musu duk alƙawarin da aka yi wa annaba ba za a saba ba inna Allah lallai ubangiji azizu mabuwayi da ya fi ƙarfin kowa zunti kamil ma'abotan ukuba ne duk wanda yake wato shugantaka idan Allah ya kama shi zai masa intikami shine zai azabtar da sai Allah ya ce na'am
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ya salam سرائرهم من قرار وتخشى وجوههم النار
na'am Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa yauma kamar ka tambaya yaushe ne za a yi wannan hukumar sai Allah ya ce yauma tubaddalu al-ardu ranar da za a canja kasa gaba daya a sai duka wannan kasar guda bakwai gairar al-ardu ba wannan kasar ba wata ma waje ta ma za a yi a canja samman gaba daya wa barazu lillahi alwahid alqahhar duk gaba ɗaya a bayyana a gaban ubangiji alwahid wanda yake tilo daya daya alqahhar wanda yafi karfin kowa na na ja kace lokacin da annabi alayhi salatu wasallam ya karanta wannan ayar sai kace ainan nasu yawma idin ya rasulullah a wannan ranar ina mutane suke tunda an je sama da kasa canji za a yi kamar gida yanzu za a canza furniture da komai na gida ai canza taki ake ko to za a canza sammai da kasai gaba daya ina mutane suke la hawla wala quwwata illa billah nana ya ce ya rasulullah ina mutane suke sai annabi ya ce yawma idin hum ala sirati akan sirati za a bar mutane hasbunallahu wa ni'mal wakeel kuma hadisin muslim ne tirmidhi ibn majah duk sun rawaita hadisi kuma hadisi mai kyau cewa suna kai sirati anan za a kyale su Allah ya kiyaye to sai Allah madaukakin sarki yace tarabiluhum a wannan ranar su wa'ancan da za a azabtar rigunan da za a samu su min kadarani ai thiyabuhum allati yalbasunaha alaihim min kadarani tufafin da za a ba su na dalma ne shine suke cewa farar wuta malaman mu na tsoro suke farar wuta Oke, bai na tsallaka aya ko? Wata ranar mujrimina, Allah ya ce za ka ga mujrimai a wannan ranar. yawma idin a wannan ranar muqarrani da an tsaure su da ababan daurewa fil asfar cikin al asfar jami'i ne na asikudu asudu sai sai mari amma gaskiya ba mari kawai ba duk wani abu da za a iya daurewa domin abin da aka sa a ba a hannu aka daure sunan sa mari na kamaki ne mari wanda za a zo a haɗa wuya da da hannu a daure kaga wannan sai da ce hukumi hukumi suke cewa ko to saboda haka madauri ko wanda iri ne wato um al-asfal madauri sai ka zauna lafiya amma an kace mari sai wani ya ce ka ka takance ma'anar sarabilu murigunan su ko annan ranar min kadira ne za a sanya musu ne na dalma wa tabsha wujuhahum na sannan wato fuskokin su ka gaba daya wato wuta ce za ta lullube asunallahu wa ni'mal wakil wato wuta ce za ta lullube wannan wannan fuskokin nan shi za ya tabbata a hadisi annabi alaihi salatu wasallam yake cewa arba'un fi ummati min amrin jahiliya abubuwa guda hudu a cikin al'ummar nan tawa idan ka ga mutum yana yi yana daga cikin al'amuran jahiliya la ya turu kuna kuma da wahala mutane su dena amma aiki ne na jahiliya ba na mutanen kirki ba na farko alfaqru bil ahsab mutum ya rika alfahari da cewa ai dan kabila kaza ne kaza kaza alfahari da kabila ko dangi wannan al'amarin jahiliya ne wadanu bil ansabi da tukar dangin wasu na saba ka tuki wata na saba wannan shine na biyu na uku wani tiskau bin nujum da nema a shayar da ruwa ta hanyar ruwan wato saurari da an ga wani sauraro a ce ai za a yi ruwan ruwan sama na kaza tun da kaza kaza kaza ko ko mutum ya makale ya ce ai wallahi ogos dole a ruwa ne yawa kawai eh ya makale sannan na kan yi wanne ya hadu alal bayyi shine wahalar kai da kuka mugun kuka ga mamaci wannan ya fi ilalam ta duk sai annabi yace ita ko mai kukan mutuwa in bata tuba ba domin da gidan haya suke da yadda ake zuwa ɗebo masu kiɗa haka ake zuwa ɗebo ɗan kuka a je a biya su iya kuɗin ka iya shagalin ka in ka ba su kuɗi da yawa su ta rusa ihu idanun su duk ya riga ya koma loko saboda aikin su kenan kawai su sana'a su kenan shine annabi alayhi salatu wasallam yace to irin masu wannan kukar idan lam ta tub qabla mauti hadin ne wannan kuka in bata mutu bata tuba ba kafin da mutu to qamu yawmal qiyamati wa alaiha sirbalun min qadiran za ka ga cewa da alkiyama an mata sirbal riga min qadiranin ta jalba ta wutar jahannama a sanya mata a jiki to dai kukan gaske sannan yake wadi'un min jira'a jira'a wato jira'a ko jarabi sannan kuma sai a yi mata riga gaba ɗayan da ƙarzuwa ta kama duka jikin da ƙarzuwa shine jarab gaba ɗayan ƙarzuwa ga wannan riga ta jalma sai wuta jahannama ga ƙarzuwa a jikinta kaga ke ke ƙwarza ne jikin sannan wuta da kanta Allah ya kiyaye to saboda haka yanzu aka ce kukan mutuwa in dai ba na hawaye ba na ihu haramu ne idan kuma mutum ya mutu innal mayita la yu'azzabu bi buka'il hayy idan kai baka umarni ayi ba kuma kasuwa a yi in ka mutu aka yi ba Allah ba zai tambaye ka ba kuma za a azabtar da kai ba amma idan ana yi kana da magana alfa da omega ne kai a dangi kai kai magana akai in ka mutu akai ba kai ma za a azabtar da kai amma wanda za a zo ana yi sai baya san irin wannan sai dai kawai ai kuka na hawaye in ya mutu amma Allah ba zai kama shi ba domin shi a duniya ya hana amma wanda zai zo ce ku kyale baban su ne mutu ku kyale su kai ku ja kai ku kai to duk wanda ya faɗi wannan ya mutu akai ma shi ma Allah sai azabtar da shi to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce liyadi zai kariya na'am
ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب
Allah madaukakin sarki yace li yajzi Allah kullu kullu nafsin ma kasabat Allah ya yi haka ne don ya saka wa kowane rai irin abin da ta yi inna Allah sari'ul hisab lalle ubangiji madaukakin sarki sari'ul alhisab mai tsananin wato wato hisabi ne kida can Allah yake gaya mana akan wa'annan din ai wa idza ulqu minha maqanan dayyikan muqarrarina da'awhu nalika subura لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا فننتي والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصحاب shine Allah yake ta gaya wa ko ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wannan inda ake gaya musu wai za ulqu min ha makanan dayyika da an jefa yan wuta a cikin guri mai kunci da auhu nalika kubura sai ka ji suna mun shiga uku mun lalace sai Allah ya ce la ta da'u yawma suburan wahida kada ku ce kun shiga uku sau daya wa da'u suburan kafira ku fada su malala gashin kinkiya Allah ya ce fita fada to saboda haka wannan shine sakamakon da za a yi wayan wuta to shine Allah ya faɗa aya ta ƙarshe yake cewa hada balagun lillah duk wannan abubuwan da aka kawo balagun isarwa ne lillahi ga mutane kaga lillahi aka ce ga mutane Qur'ani ba na kowa bane na na al'umma ne gaba daya kuma da shi ake wa'azi kaga kuskure ne wani yanzu yanzu a wa'azin kasuwa kawai ya rika janyo zabura ya ce wani zabura yake ja kaza in ma gaskiya ne zabura ce a wani kirari ke mata a kai masu wa'azin kasuwa to sai yake balagul linnasi shine Qur'ani wal yunzaru bi kuma da ai gargadi da shi da Qur'ani yake gargadi ba da zabura ba a wani kirari ce mata na manta ne ce ga mata annama huwa ilahu wahid Allah shi kadai ne kadai ya tantance abotawa wali yadhakkara ulul albab kuma an yi haka ne dan ma abota hankali su zaudu sun wa su sun yi tantance ne dan gane da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa kafin a wato mukammala ina za akwai tambayoyi guda biyu ina ga tura amsa wannan ta ƙarfi wannan rabbi ij'al hadha baladan ij'al hadha albalada ku za ku nemo mara san kafin sati mai zuwa saboda naga tambayoyin da kuke gaba ɗaya karatukan da muke a baya su ne tambayoyi misali tambayar da wani aliyu ya mu kamar ladina shaku da awa amma ladina tu'i wayannan bi illa ma sha Allah illa ma sha rabbu duk ya dawo da mu baya ai mun yi wannan kun ba kuma ba ko to ka ga karatun ne sannan na biyu qalat rusuluhum kai ma ta ka tambaya kaga karatun ne wa kai ta ka ji ba mu dan kwalkwale a kanta ba amma shi wacce mun faɗa har muka tattauna to ita kuka da rai to wannan ita asalan ne sai ku duba amma wacce tambayar ta farko amsar tana cikin ayoyi mantawa kai da na ce je ne mu karatun muna rikodin da je ne mu karatun amma zan ga ya bayani amsar tana cikin ayoyi can da Allah madaukakin sarki ya gama magana akan yan wuta ba za mu baka za ta amsa sai ce wato inna rabbaka fa'alun lima yuri ita ce amsa Allah yana yin yadda ya gada ba shi yasa za a sa wasu utatin muwahhidin a fito da domin ya ce fa'alun lima yuri ka bayyana da kyau shi ne amsa sannan ita kuma yan aljanna da aka ce illa ma sha rabbu abin da ya nuna ba yan aljanna an shiga ba za su fita ba shine a da algaira masu shi ba ce ba alun ne mai ba a dan gair mu kyauta ce da ba za ta yanke ba ai mutum ya fito kuma ta yanke to su ne amsoji ina fatan ka gane yau haka kuma dawo da mu baya sannan qalat lahu qalat rusuluhu ko qalat lahum a gaba duk ya zo a surat ibrahim abin da ya yanzu tambayar da shine me yasa ta utani ta zo kuma alhali kuma maza ake magana to akwai anahu suna da wani abu da ake cewa jamu takki idan jamu takki ne shi kuma aka samu fa'ilin da irin wannan saboda haka duk abin da aka kawo yana kalma shine dalili a kawai yanzu abin da na baka a samun kaje ka duba jamu takki ai ga wa qala niswatu me yasa ba a ce qalat niswatu ba sai a yusuf da muka wuce qala niswatu ko ka gane tawud da nake magana a kai me yasa ba ce qalat niswat ba irin su ne dan ku tafsir ne ya halatta alawu shi kaje qalat ulama Allah ya sa wannan magana yawa to wannan shine a dunkule mun dan ja lokaci a karshe yau muka ce kowa ya zo da contribution na masallaci ya kamata jami'an masallaci su zaga su karba da hulunan ba ma za abin nan ba amma da wulina a kawo musu yadda ake nan Allah da kalli wanda Allah ya hore mu muka ce minimum naira 50 a bayan kuna kallo kuma na karatun ba yau da gobe sai Allah a a dai je da wulan na fi gamsu a je da wulan a samu wasu su je da wulan akwatin nan bai zama dole a saka ba eh wannan shi ne na na eh lokacin da suka zo ciwa aka je da jina a ba ya faɗin maganganun da amma jariri ne ya yi wallahi wa sani ba jariri ne sabuwar haihuwa an gane ko jariri ne sabuwar haihuwa wanda yake buƙatar agaji wallahu alam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ba da kusan sarki ya yi mana muna rabuwa yin da sunayen sa kyawawa a tsohon sa madaukaka duk wanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun mala abdullahi ata ne mai kira sallah ana lafiya an ce ya fara tun daga rana yana ta zazzabi muna roƙon ubangiji Allah ba ɗaukakin sarki ya ba ta lafiya sauran marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya jade da rahama a kaburburan idan ta mu zuwa da ta mu suka da kyau da imani Allah ya daukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon munta waɗanda suke mana wasiya da addu'a masu neman aiki da masu neman aure da kan kasuwa Allah ya tallafa musu muna roƙon ubangiji da sunayen su kyawawa waɗanda suka yi jarabawa ko suke neman admission Allah ya taimake su muna roƙon ubangiji da sunayen su kyawawa wannan yanayi da muke ciki Allah ya daukakin sarki ya fitar da mu lafiya muna roƙon ubangiji da sunayen su kyawawa da tsofin sa madaukaka muna kamun kafa da sunan da muka biya Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bunta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kaga ta kuma mutu a to wannan jidi hakura za a da wannan Thank you.
Thank you.